والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan ainihin wato safiya ta litinin shida ga watan biyar watan jimadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babu kaulillahi ta'ala hatta idha fuzzi'a an qulubihim wanda wannan shine karatunmu na 32 insha Allah
نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله, رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفضهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها على من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء
نعم مالن يتي باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير nan babi na sha shida ke mala ya ce babi mai magana akan faɗin Allah ta'ala hatta idha fuzzi'a an qulubihim farkon ayar wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la ceto ranar alkiyama baya amfani sai dai ga wanda ubangiji ya mai izini yayi ceto ash-shafa'atu al-muthbata allati takun ba'da al-idhn war-ridha 'ani al-mashfu'i la sai ce hatta idha fuzzi'a an qulubihim har sai lokacin da aka fidda tsoro daga zukatansu ƙwalu sai su ce su mala'iku ma za ƙala rabbukum me ubangijinku ya ce ne wato suke tambayar junansu ƙalul haƙƙa wanda aka tambaya sai su ce ya faɗi gaskiya wanda wannan wanda za su fara faɗin ƙalul haƙƙa ya tabbata a musulun za mu zo mu ji hadisin insha Allah cewa حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية سوني ذا سفارة أنبتان هكا وانا حديثي يازو cewa zamu karanta shi isun nawas cewa malaka jibril shi zai fara daga kan shi sai dai da'ifin hadisi ce ubangiji ya faɗi gaskiya wa huwal aliyul kabir ubangiji ta'ala madaukaki ne kuma mai girma ne to cewa hatta idha fuzzi'a akwai kira'ar da ta karanta furriga kaga ya ƙara bayyana ma'anar abinda muka fassara da cewa fuzzi'a yani naza'a alfaza'a an kulubihim Allah ya fidda tsoro daga zukatansu da wannan shine fassara da aka ruwaito daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma da Abdullah ibn Umar da Abu Abdurrahman Sulami da Ash-Sha'bi da Ibrahim an-Nakhai da Ad-Dhahhak da Al-Hasan da Qatada kamar yadda Ibn Kathir ya ambata a cikin tafsirin shi zaka yi ce hatta idha fuziya an qulubihim yaqulu jaliya an qulubihim ya kwaranye tsoron ya kwaranye daga zukatansu na'am to malan sai ya kawo hadisi duk da kaga wannan fassarar akwai fassarar da aka yi daga mujahid ta ce idza fuziya an qulubihim ana nufin su mushrikai tunda ayar baya Allah ta'ala yana magana kan mushrikai ne qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min shirkin wama lahu minhum min zahir tace wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina la hatta idha fuzzi'a 'an qulubihim sai mujahid yace abinda ake nufi wato mushrikai 'inda al-ihtidar lokacin da suka zo mutuwa hakan na ranar al-qiyama istayqadhu mimma kanu fihi min al-ghaflah nalghaflati fi dunya sai su farka su fadaka daga gafalar da suke ciki wa raja'at ilaihim uquluhum yawm al-qiyamah a lokacin fuzzi'a an qulubihim ana an fidda kafirci da san kafircin daga zukatansu gaskiya ta bayyana karara gare su sai dai ba za ta yi musu amfani ba to amma waccan fasarar ta farko ita ta fi karfi duba da cewa an samu sahabban da suka yi ta musamman kuma wanda ya ruwaito daga shi ainihin wato mujahid yana da rauni ibn abi najih tayyib malan yace fi sahih al-bukhari ken عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء idan Allah ta'ala ya hukunta lamari a cikin sama ya saukar da wani hukunci wani wahayi zai sauka darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi mala'iku sai su dinga buga fukafukin su a ƙasa dama ai suna da fukafuki ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' wani fiffike biyu wani uku wani hudu ba wannan ala sabilil misal ne ba duka yazidu fil khalqi ma yasha saboda ya tabbata malaika jibril yana da fiffike 600 haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi so dan haka sai ce suna buga fukafukin su a ƙasa ko ta riwaya da tazo wato kana jin ƙarar yadda suke jan fuffuken nasu ya ce kamar salsala wato ƙaran sarƙa da ake ja a saman dutse to anan sai ce khud'anan liqawlihi ka annahu silsilatun ala safwani ya kawo silsila akwai ruwa da tazo salsal ko silsila wanda shine as-sallu dama sautun bayyin ko sauti to kai ka ce wata sarka ce ko wata kaca ake ja ala safwan a saman falalan dutse safwan dutse wanda ya zama al'amlas aljabalul amlas dutse mai santsi wanda ba shi da kurzunu kurzunu ko garje-garje a jikin shi an gane ko akan samu dutse wanda za a ga saman shi wato ainihin yayi smooth very simple wanda za a ga kuma akwai wani garje a jikin shi shi wannan dutse safwan wanda ya zamanto babu garje a jikin shi yanfuzuhum zalika wannan tsoron na shiga cikinsu sosai na fada yanfuzu a diktarak ya kutsa ciki hatta idha fuzzi'a an qulubihim har zuwa lokacin da Allah zai fidda tsoron daga zukatansu ma'ana ya kare saukar da wahayin qalu sai mala'ikun su ce madha qala rabbukum mai ubangijinku ya faɗa qalu sai su ce ma junansu qala alhaq qalu alhaq ya faɗi gaskiya ne madha qala rabbukum qalu alhaq yani qala alhaq an gane ko wa huwa alaliyyul kabir Allah ta'ala maɗaukaki ne mai girma kenan wa huwa al-aliyul kabir ƙarashin zancen mala'iku ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yasma'uha mustariqus sam'a sai mai zuwa satar jin abinda Allah ta'ala ya sanar da mala'iku ya ji wannan kalmar ba daga Allah zai ji ba wato yana nufin shaytan ash-shayatin da suke zuwa satar ji illa man istaraqa sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin to shedanin nan da suke zuwa satar ji sai wancan da ke can sama sai ya jiyo wannan kalmar daga mala'iku suna maimaita abin da Allah ya faɗa wa mustariqus sam'i hakaza ba'dahu fawqa ba'd wanda ya ji satar ji na sama zai jiyo hakan nan na ƙasan shi ya jiyo dama haka suke hawa hakaza sai ainihin wasafahu sufiyan sufiyan ya siffanta yanda suke hawa su hau saman junansu su tattaka su je su su saurari ji wasafahu sufiyan bi kaffihi sufiyan anan ibnu uyayna ya siffanta satar jin nan da za a tafi da tafin shi saboda bukhari ya fitar da hadisin ta hanyar abu zubair al-makki Abdullah ibn Zubair al-Makki daga Sufyan daga Abdullah ibn Dinar daga ainihin wato Abu Huraira wanda Amr ibn Dinar afan ba Abdullah Amr ibn Dinar da kaga Sufyan kaga a bayan shi Abu Zubair ne al-Makki to wannan Sufyan ibn Uyayna ne wani shi ma mutum a Makka ya zauna nazilu Makka ne shi ma kuma abu zubair a makka ya yi karatu zuwa gare shi su daga ba a sauri ba ne ibn uyayna su daga ya siffanta yadda suke hawa su shaidanin da tafin hannun shi fa harrafaha sai ya karkatar da tafin hannun harrafaha ya kafe a haka kenan sannan wa baddada baina asabi'ihi ya bude tsakanin ɗan yatsin shi baddada akai haka dhamma asabi'ahu amma haka farraja ko a ce baddada baddada yubaddidu tabdidan ana shi ɗaya da farraka au farraja yufarraju tafrijan to ya buɗa ɗan yatsin shi haka kenan haka suke hawa wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan har su je sama fa yasma'ul kalimata sai shi wancan da ke sama cikin shedanin sai ya jiyo kalman nan da mala'iku suke maimaitawa fa yulqiha ala man tahtahu sai ya maza ya jefa ma wanda ke kasan shi shi kaza aka ce saboda ya san bala'i zai iya biyo baya thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu sannan ɗayan shi ma sai ya jefa kalmar ma'ana ya aka ce laqa yulaqi yani ablagha yublighu da ce id talaqawnahu bi afwahikum wa id talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm to sai sai isar da wannan kalmar ga wanda ke kasan shi shi ma thumma yulqiha al-akharu ila man tahta wa hakada hatta yulqiyaha ala lisani as-sahiri aw al-kahin har ya zama wannan shaidanin da ya jiyo kalmar na ƙarshe ya je ya isar da wannan kalma a harshen sahiri wato matsafi awil kahini ko boka farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha wani lokaci yula shine ashihab wutar tauraro na abin da kake gani tsakar dare ya dauke ma ido wakilaka an koro su an bugo su daga sama wasu ka ce ashihabu tauraro ma al'allama ibn al'uthaimin cikin alkaulul mufid ya ce wutar tauraro ne ba tauraron ba aman da tauraro yake yi na wuta ya ce tauraro guda ya isa ya kona duniya da za a jefo shi da haka aman wuta ne tauraro yake musu to wani lokaci wannan yular wutar tauraro takan sami shedanin kabla an yulkiyaha kafin ya je ya kai kalmar ko ya jefa ta zuwa ga wanda yake kasan shi ko kafin ya isar da ita zuwa ga boka wa rubbama alqaha wani lokaci yakan maza ya isar da kalmar kabla an yudrikahu kafin yular ta same shi fa yakdhibu ma'aha mi'ata kadhba sai shi boka ya yi ƙarya ɗari tare da wannan gaskiya ɗaya da aka jiyo mushi ƙarya ɗari zai ƙara fayyukalu sai ka ji mutane na cewa kasan shi jahil alaisa kad kala lana yawma kaza wa kaza in wani ya je gurin shi ba a samu biyan bukata ba sai ce a ai rana kaza da kaza ya ce kaza kuma ta faru gaskiyan nan ɗaya ita za a yi ta yayata ai maganar shi kamar yankan wuka ne wallahi da ya ce na zai mutu sai da ya mutu to kila Allah ya hukunta wani zai mutu mala'iku sun ji suna maimaitawa shaidanu suka jiyo sai suka zo suka samu boka to sai ya ƙara ƙarya ɗari a kan wannan wani zai mutu wani ma zai rashin lafiya wani zai yi balaguro wani zai haukace duk wa'incan ƙarya ne duk in ba su faru ba sai a ce a kawai dai ba ku ji da kyau ba amma wancan ɗayan na gaskiya da ya bayyana shi kenan sai ya mantar da mutane ƙarya shi guda ɗari a dama boka ba abokanci sai da shegen wayo duk kullum kai ne baka yi daidai ba kai zai ka same shi kai ka zace to da wani hannu kai sai da hannun dama mu ba a yi da dama da in ka ce da hagu kuma ya ce ya za a yi dama ka sa hagu dama ake sa fa yusaddiqu fa yusaddaqu sai a gazgata shi bitilkal kalima da wannan kalmar da ya faɗa allati sumi'at minas sama' wadda aka jiyo mai ita daga sama dama bokaye shedanu na musu aiki wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi 4701 hakan nan Ibn Majah at-Tirmidhi ya fitar da shi 3223 Ibn Majah 194 Ibn Hibban 36 Al-Baihaqi cikin Al-Asma'u was Sifat 420 hakan cikin Dalailun Nubuwa 537
نعم قال رحمه الله وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل
نعم وعن النواس بن سمعان لقى النواس بن سمعان صحاب من زن الله صلى الله عليه وسلم آه الكلائي كنا ana cewa da shi da baban shi dukkansu alkilabi afuwa da shi da baban shi sahabbai ne akwai yar uwar shi yar uwar baban kenan amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sanda ya tare da ita ita ce ta ce a'udhu billahi minka ce ilhaqi bi ahliki ko matan annabi suka yi mata wasiya in ya shigo ki ce a'udhu billahi minka ta kuma sai ta faɗi nawas ya rasu shekara ta hamsin a ƙasar sham yana cikin mayakan da suka je ƙasar sham suka yi yaƙi wasu na cewa mutumin madina ne ansari wallahu alam ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amri idan Allah ta'ala ya so yayi wahayin wani lamari takallama bil wahyi sai ya faɗi wannan kalmar ta wahyi kaga anan Sheikh Abdulrahman Al-Sheikh cikin Fathul Majid kaga ya tabbatar da cewa Allah ta'ala yana magana kuma alkur'ani maganar Allah ne ba halittar Allah ba maganar Allah ba halitta ba ce tunda ai bai ce khalaqal kalama ba sai ce takallama bil wahayi sai ya furta ya yi magana da wannan wahayi akhadhatis samawati minhu rajafa idan ya faɗi wannan wato ainihin kalmar ta wahayi sai sammai wata tsawa ta kama su sai saboda tsoron Allah aw qala ra'da shadida da rajifa da ra'da dun ma'anarsu wata tsawa da kyarma girgiza خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات إذا ما أبو تارى يواء سما من هم أهل السماوات الملائكة إن سكجوا النجر جزد سمتي سعقوا دكسي سسوما وخروا لله سجدا سفادي سيما الله تعالى سجدا تأيو يزم سجدا ربايا سنفرفدوا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل sai zan jibrilu shine farkon wanda zai daga kanshi fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada tunda shine safir shine aminul wahyi shine annamus al'azam babban abokin sirri na annabawa sai Allah ya sanar da shi da magana min wahyihi kasan kullabiya ke cewa ai maganar da ainihin karramiya da matrudiya maganar malaka jibril yakan jita daga wani ice ne ba daga Allah subhanahu wataala wa hadha buhtanun azim to daka malaka jibril sai ya Allah Allah ta'ala ya mai magana da abin da ya ga dama na wahayin da yake so a isa ko wahayi na umarni da za a kai na shari'a ga wani annabi ko wahayi na wata muhamma da za a ba jibril wasu sun zo da wani ta'addanci a je a ragargaje su ko wani abu makamancin haka shi yasa yahudawa ba su san jibril shi yake kawo azaba shi yasa aka turo ya mai da kakannin su birai da da ainihin aladu ya kisfar da wasu yayi kaza to shikenan thumma yamurru jibrilu ala almalaikati sannan sai malaika jibril ya biyo ta wurin mala'iku in ya dawo daga alda akwai wata makama wadda ba mai iya isa sai malaika jibril cikin mala'iku zaka in ya fito ya zo wucewa ta gurin mala'iku kullama marra bi sama'in duk sanda ya zo ta wata sama tun daga sama ta bakwai har zuwa ta ɗaya sa'alahu mala'ikatu sai mala'ikun da ke raye rayuwa cikin saman su tambaye shi ma za kala rabbuna ya jibrilu ne ubangijinmu ya faɗa ne ya kai jibrilu fa ya kolo jibrilu kala alhaqa sai malaka jibril ce ya faɗi gaskiya shi kaga shine ma'anar qalul haqqa din can ko wa huwa al-aliyyul kabir Allah ta'ala madaukaki ne mai gida fa yaquluna kulluhum mithla ma qala jibril dukkan su sai su faɗi irin abin da jibril ya faɗa qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir fayantahi jibril bil wahyi ila haythu amarahu Allah azza wa jalla sai mala'ika jibrilu ya tike da wannan wahayin zuwa ga inda Allah ta'ala ya umarce shi annabin da aka umarce shi ya kai ma wahayi ko mutanen da aka umarce shi ya je ya isar da wani sako a kansu ila haithu amarahu Allah azza wa jalla wannan hadisi ibnu abi asim ya fitar da shi duk da anan malam bai yi takhrijin shi ba amma ibnu abi asim ya fitar da shi a cikin as-sunnah a juzi'i na ɗaya safa ta ɗari biyu da da sittin bakwai, lambar hadisi ta ɗari hudu da sha biyar. Ɗari hudu da sha biyar. haka al'imamul ajurri ya fitar da shi cikin a shari'a ɗari shida da sittin da shida. haka ibn al'arabi cikin mu'jam ɗin shi ɗari takwas da da sittin uku. duka sun fitar da shi ta hanyar الوليد ابن مسلم ابن عبد الرحمن آه الوليد بن مسلم دقى عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر haka at-tabarani ya fitar da shi cikin musnadus shamiyin ishe 591 to sai dai a riwayar tabarani cikin ash-shamiyin wato al-walid yayi tasrihi da tahdith wanda shi walid bin muslim mudallisin in yayi ruwaito da an'ana ba a karba amma in ya ruwaito yayi tasrihi da tahdithi ko sama'i wace haddathana ko akhbarana ko sami'tu to ana karba to ya ce haddathana abdurrahman ibn yazid a cikin musnadu shamiyi na tabarani sai dai isnadin muzlam ne muzlam ne an ce isnadi muzlam fihi rijal lam yu'raf lam yu'rafu to wannan hadisi yana da rauni wanda har ta kai abu zur'a ar-razi ya tambayi malamin shi Duhaim Duhaim sunan shi Abdurrahman ibn Ibrahim al-Dimashqi babban malami ne kwarai ya tambaye shi akan wannan hadisin sai ya ce la asla lahu hadisin ba shi da asali karanta silsila a ainihin wato zilalul janna zilalul janna wanda takhriji ne na as-sunna a Sheikhul Albani a lamba ta 515 yayi wannan bayani daga hadithun da'ifi ne duk da shekul albani ya yi shekul uthaymin a cikin alkaulul mufid ya yi ƙoƙarin ƙarfafan ma'anashi da hadisin musulun to amma sai dai ciki babu zancen ra'ada ko kuma ainihin rajifa da ta kama sammai a ciki sannan kuma cikin hadisin ba mala'ika jibril ne ya fara magana ba hamalatul arshin ga hadisin nan yana ya zo cikin sahihu muslim daga ainihin wato ibn shihab bin zuhri ke cewa haddathani ali ibn husayn zainul abidin kenan anna abdullahi ibn abbas qala akhbarani رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا an jefo wani tauraro to ana nufin wutar tauraro yula sai suka ga hasken nan haka ya wukil ya ju sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a jahiliya me kuke cewa idan kuka ga irin wannan hasken qalu Allahu wa rasuluhu a'lam duk da dai Allah da manzon shi su suka fi sani amma kunna na kulu to tunda dai tambaya kai cewa muke yi wulidan lailata rajulun azim wannan daren an haifi wani babban mutumi dan babban gida wa mata rajulun azim ko kuma wani mutumi babban mutumi ya mutu shi yasa muka ga wannan hasken na wuta kaga akwai ladabi ana sai suka ce Allah wa rasulu a'lam amma mu dai a ganin mu a kitabun ra'asin mu a jahilcin da ba aya ba hadisi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ba a jefo wannan yular don wani ya an haifi wani ko don wani ya mutu walakin na rabbana tabaraka wa ta'ala sai dai ubangijinmu tabaraka wa ta'ala tabaraka wa ta'ala smuhu sunan shi ya ya albarkatun shi sun yawaita kuma sun daukaka idza qada amran sabbaha hamalatul arshi kun ji ko in Allah ya hukunta wani lamari sai hamalatul arshi sai tasbihi thumma sabbaha ahlus sama'i alladhina yalunahu sannan sai mala'ikun da ke saman da ke bin su su ma su tasbihi hatta yablugha tasbihu ahla hadhihi as-sama'i ad-dunya har wannan tasbihin ya iso zuwa ga mala'ikun da ke rayuwa a wannan saman da muke hango bayan ta ta duniya thumma qala alladhina yaluna hamalatul arshi li hamalatil arshi sannan sai mala'ikun da ke kusa da hamalatul arshi su ce ma hamalatul arshi ma za ƙala rabbukum fayukhbirunahum ma za ƙala sai su ba su labarin abin da Ubangiji ya faɗa ya hukunta kaza da kaza da kaza ƙala fayastakhbiru ba'adu ahli sama'i ba'da sai wasu daga cikin wato sashin mala'ikun sama su dinga tambayan sashin su me ubangiji ya faɗa ne ce kaza ne ya faɗa kaza ne ya faɗa kan an haɗa da wancan hadisin na Abu Hurairah dake Bukhari bayan sun farfado ko kuma bayan sun ta kada wato ainihin fukafukin su a ƙasa saboda kankantar da kai ga Allah hatta ya buluga al-khabaru khabaru hadhihi as-samaa ad-dunya fa takhbafu al-jinnu as-sam'a sai ainihin aljanu su je satar ji amma shaidanin cikin su ke yi fayakdhifuna ila awliyaihim sai su sanar da wannan abin da suka jiyo zuwa ga masu gidansu daga cikin bokaye wayarmuna bihi ainihin wato a wato ainihin su je su sanar da wannan kalmar gare shi fama ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqqun duk abinda suka faɗa ba ƙari to gaskiya ce walakinnahum yakzifuna fihi wa yaziduna kaga su kansu shedanin sukan ƙara wani abu su zo da ƙari a ciki shi ma kuma bokan ya ƙara zulumatun ba'daha fawqa ba'din kenan an gane wannan ko wannan hadisi yana cikin muslim shi yafi dacewa ba wancan hadisin na ibnu abi asim da ibn al'arabi da ainihin wato a tabarani cikin musnadu shamiyi na ba don haka hamalatul arshi su ne za su fara magana za mu bashi haka sai mu zo mu ji masail ɗin a gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala na khuda'an suna masu kankantar da kai khuda'an masdari ne na khada'a ya khuda'u khud'anan an gane ko kamar a ce mi a da damma akwai riwaya khad'an akwai riwaya nuskar da ta yi dabbi khad'an ko riwaya ta cikin wanda suka yi riwaya bukhari amma khud'an shi ma khad'an shi ne kamar a ce shaba'an ko to khud'an fa قطعان قطعان القطعان من ماذا من الإبل أو من الماشية القطيع ضد شي قطعان شي كما جمعين شي جمعين هنا قطيع خضعان مصدر مكيني شي وانك خضع يخضع خضعان wai a kawo wani a mai dan uwa ko an tadilla ihdahuma fa tudhkira ihdahuma al-ukhra rajjaha yurajjihu rujhanan tayyib Allah ya samu dace